hukuncin azumi yace wa idza khafatil hamilu idan mai ciki ta ji tsoro Allah ma fi bataniha akan abin da a cikin cikinta ɗanta in ta ce ta yi azumi to zai rasa abin da zai ci tunda abincin da taka ci shi na aka ɗan ɗiba ana yan mai ko nan yaka samun nashi to in ta ce ta yi azumi ɗan zai wahala ko kuma ita za ta wahala tunda cikin nata na aka ɗiba ana bashi to ga ta kuma bata ci abinci ba afdarat to sai ta ci abinci ta ajiye azumi ba sai ta yi azumi ba sai ta ajiye azumi ta ci abinci walam tuɗi'im ba za ta ciyar ba ba za ta ciyar ba mi kenan za ta yi rankawa za ta yi bayan sallah kaga da ya ce walam tuɗi'im ya nuna kenan akwai waɗanda na ce za ta ciyar magana uku an kai game da ita wasu sun ka ce ciyarwa kawai za ta yi maimakon kowane yini abba ta yi azumi ba wasu sun ka ce a'a za ta ciyar sannan bayan sallah kuma in ta gama in ta haifi cikin sai ta ranka wasu kuma sun ka ce a rankawa kawai za ta yi wani ra'ayi a daidai wanga da ya ɗauka kaga cewa ba za ta ciyar ba ya nuna ba ta ciyarwa sannan kuma in ta ranka ba ta ciyarwa kenan abin da bisa gare ta ranko kawai ina fatar kun fahimta wa ƙila kuma an ce tuɗi'inmu za ta ciyar kaga ra'ayi na biyu kenan za ta ciyar sannan bayan ta haihu kuma sai ta ranka kaga hukunci biyu kenan punishment biyu walil murdi'i ya tabbata ga mai ban mama in khafat shi ma wannan hukunci ya tabbata akan mai ban mai ban nono in khafat ala walida in ta ji tsoro akan ɗanta ita ma mai ban nono hukuncin ta kenan in ta ji tsoro a kan ɗanta ta ce in ta yi azumi ɗan ga zai wahala ba zai samu nonon da zai sha ba to sai ta ajiye azumi ita ma ta ci abinci ita ma bayan ta gama shayarwa sai ta ranka walam ta jid kun ba ta samu man tasta ajiyar lahu ma tasta ajiyar lahu abinda za ta yi ɗauka haya gare shi ba maimakon maɗin nan sai a ce man walam tajid ba ta samu mantas ta ajiyar lahu wadda za ta ɗaukan ba ba ta samu macin da za ta ɗaukan mai haya wadda za ta ba shi nono ba a madadinta ko kuma yana iya zama maɗin matas ta ba ta samu abin da za ta ɗauka hake nan ba ta da ko da ga matar da ka iya ba shi mama to ita ba ta da kuɗin biya ita uwat to kaga ya za a yi shikenan sai ta aje azumi aulam ya kabal gairaha koko bai karɓa ko da an samu matar da ke iya bashi nono a yi jinga da ita ta bashi nono a madadin uwatai to bai karɓan nonon watatta to ya tabbata gare ta an tufɗira ta ci abinci wato da ima ta ciyar to ita kaga sai ya tabbatar da ciyarwa gare ta sai ta ciyar amma dai duka da ita da mai da mai ban nono da mai ciki duk hukuncin su guda abinda an wajibi a kansu shine su ranka wa yustahabbu ana so li shaykhil kabir ga dattijo mai manyan shekaru tsoho wanda ya tsufa saboda tsuhon bai iya azumi eh ana so idza afdara in ya ci abinci an yi ta'ima shi ciyar shi ko me a hukuncin tsoho wanda ya tsufa sababbi ya tsufa bai iya azumi shine ciyarwa kullum abba ya azumi ba sai ya ci da miskini guda ya ba da mudu guda wal it'amu ciyarwa fi hadha kullihi cikin waɗannan dukkan su duk inda an ka ce a ciyar to yaya ake yin ta muddun mudu guda ne an kulle yawmin ga kowane yini ya kadihi da zai ranka shi mudu guda ake bayarwa in ɗanyen abinci zaka bai in kuma dafaffen abinci ka bashi abin da ke isa ta ya ci ya koshi ci guda waka zalika hakan ga yuti'imu yana ciyarwa man farada duk wanda yayi sakaci fi qal- fi qada'i ramadana ga rankun ramadana hatta da kal alaihi ramadanun akhar har wata ramadana ta shigo azumin bara ba- azumin bana to ya sha wasu azumma kila ko don tahiya ko don rashin lafiya ana biyatai ba ya ranka wujuban kahin ramalana ta koma tahowa ba sai ya yi sakaci bai ranka ba har ga wata ramalana ta taho to sai ya ɗauki wagga ramalana da tattaho in an ka ƙare to sai ya ranka waɗance ne ga bayan ya ranka sannan kuma ya ciyar ina fatar kun fahimta to shi ma zai ciyar amma ba ci suwa ɗaya zai yi ba sai ya ranka in ya ranka sannan ya ci da miskini guda ko ya ba da mudu guda wala siyama Allah biyani babu azumi akan yara ƙanana hatta ya hatalimal gulam har sai yaro ya yi mafarki wata hidal jariya ita kuma yarinya ta fara haila shine shine balaga su ko namiji alamar balaga ta da yin mafalki ita ko mace alamar balaga ta haila ta zo mata to shine an ka ce babu azumi akan yara sai in yaro namiji na sai yayi mafalki in mace ta kuma sai ta fara haila to sannan azumi ke zama wajibi a kansu amma saboda su dan saba to kaga ana dan gwada musu su dauka istihbaban kamar yadda an ka ce a umurce su da yin sallah in sun kai shekara bakwai wa bil bulugi to da balaga lazimatum a'malul abdani a'malul abdani ayyukan jikunkuna abdan jam'i na badanun jiki a'malul abdani ayyukan ji- aj- ayyukan da ake yi da jiki kamar sallah kamar azumi kamar hajji kamar jihadi waɗanda duk ba da jiki ake yin su ba to ayyukan jikunkuna lazimathum tana lazimta su bil bulugi saboda balaga da zarar mutum ya balaga to duk aikin da an ka aza na jiki ya lazimta faridata akan farilla akan farlanci amma duk wanda zai yi kahin ya balaga to ba akan farlanci zai yi ba akan mustahabbanci zai yi in yayi za a bashi lada in bai yi ba bai yi laifi ba amma da zaran ya balaga to duk ayyuka na jiki ya zan farilla gare qala Allah subhanahu wa Allah tsarki ya tabbatar mai ya ce wa idza balagal adafalu idan yara adafal jam'i ne na diflun yaro karami idan yara sun ka kai alhulma mafarki minkum daga cikin ku yara ƙanana to in sun ka kai ga yin mafalki sun ka balaga kenan to falyas ta'zinu su rinka neman izini in za su shiga gida ba haka ɗaya za su haɗawa ba eh assalamu alaikum wa alaikum assalam in shigo sai a ce e shigo su rinka neman izini kaga ya nuna kenan ba wai ayyukan jiki ba duk sauran ayyuka na shari'a dokoki na shari'a da zaran yara sun ka balaga sun hausu har neman izini in za a shiga gida to in ya zan neman izini in za a shiga gida ya lizimce su ya- ya zan wajibi a kansu in sun balaga ina ga sauran ayyuka na jiki a ganin babu aula wa man asbaha duk wanda ya waye gari junuban yana mai janaba junuban mutum guda ana kiransa junuban jam'i ana kiransa junuban ba junubuna ba Mm. shi da mufradi ne da jam'i ne duk guda ne wanda ya waye gari junuban yana mai janaba ga azumi wala mai taɗahar bai yi wanka ba a wimra'atun koko mace ha'idun mai haida kaga ha'idun hamilun murdi'un duk waɗanga na mata ne to amma misa ba a sa ta uttanisa ba ha'idatun abinda ke bambanci lamiri na namiji da na mace ga lugar larabci duk abin da yake banta ga mata ma- maza ba su yi to ba sai an sa ta uttanisa ba maza na haila don haka ba sai ka ce ha'ilatun ba tunda al- almari ne yadda yake banta gare su sai ka ce ha'idun maza na ɗaukar ciki don haka ba sai ka ce hamilatun ba sai ka ce hamilun maza na ban nono don haka ba sai ka ce murdi'atun ba kai ka ce murdi'un wa ma ila zalika duk abin da yake banta ga mata kawai su ɗai ke ban da maza to ba sai an sa ta'uttani su ba amma abin da suna yi muna yi to nan za a sa ta'uttani su don a bambanta su da maza to shi ne ce a wimra'atun koko mace ha'idun mai haila tawaye gari na ɗahurat ta tsalkaka hailata ta ɗauke mata ƙabla alfajir gabanin ɓullowa alfijiri ta kwana tana jini to can cikin dare gabanin alfijiri ya ɓullo sai hailata ta ɗauke to duk biyun ga falam ya ta sila ba sai yi wanka ba illa ba adal fajiri sai bayan ɓullowa alfijiri to me hukuncin azumin su ya ce ajiza ahuma sau mu zalikal yauni azumin wannan yini ajiza ahuma ya isar musu azumin su ya yi in mutum ya waye gari da janaba janaba ta kamma cikin dare ko ta saduwa da iyali ko ko ta mafarki amma baka yi wanka ba sai bayan in ka tashi ko da ka tashi alfijir ya kusa bullowa wanka za ka yi ko sahuru sahuru kayan ka ƙara sahuru alfijir ya bullo to me hukuncin wayewar gari da janaba bai kada azumi haka mace haila ta ɗauke mata kahin ta yi wanka ita ce bari ta yi sahuru don in ta tsaya wanka lokaci zai wuce ko ta ƙari sahur alfijiri ya bullo to me hukuncin azuminta ya ce dullahi alawa yake haka na kamar mai azumi ya kwanta da rana sai shi mahalki mahalki ba ya kada azumi ya ka sai ka taɗe ka yi wanka ina fatar kun fahimta to wala ya juzu siyamu yawmil fitiri azumin yinin sallar azumi baya halatta haramun ne wala yawmin nahar haka ranar sallar layya ranakun sallah haramun ne a azumce su ta kowane hanya ba a yadda da azuminsu ba ranaku ne na farin ciki don haka ba a yin azumi wala ya sumul yaumaini hakan ga mutum ba zai azumce nuka biyu allah zaini waɗanda suke ba da yaumin nahar bayan sallar layya ba to ita ranar sallar azumi da sallar layya mun ji haramun ne azumtar su to haka kwana biyu bayan sallar layya su su ma su ko makaruhi ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyamu tashrik ayyamu akalin wa shirbin wa zikrillahi azza wa jalla yanukan soyayyen nama yaushe aka soyayyen nama wan safakin sallah da mai waɗannan kwanuka na bayan sallah ko to waɗannan kwanuka na soyayyen nama to yanuka ne na cin abinci da shan abin sha da ambaton Allah kaga tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanuka ne na cin abinci da abin sha shi ba a azumi kenan don haka makaruhi ne azumtar su illal mutamattu sai dai wanda ya tamattu'i alladhi la yajidu hadayan wanda bai samu hadaya ba kaga wanda ya tamattu'i bai samu hadaya ba mi Allah ya azamai sai shi azumin kwana uku cikin lokacin aikin hajji sannan kwana bakwai in ya dawo gida na dallato mai tamattu wanda ya hajjin tamattu'i ɗaya bai samu hadaya ba ko bai da kuɗin sayi to shi ɗaya an ka yaddan mai azumci ayyamu tashriqi amma in ba shi ba duk wanda ya azumi ayyamu tashrik ya yi makaruhi wal yawmur rabi'u yini na hudu bayan sallah la yasumuhu mutadawwi'un mai azumin nafila ba zai azumce shi ba ba za a azumce shi matsayin nafila ba wa yasumuhu man nazarahu amma wanda ya alwashi ne yana iya azumta tai ba sallah an kai kwana uku waɗannan kwana uku bayan sallah ba su ne ayyamu tashriqi ba to in sun kauce yini na hudu shi ma ba a so azumta ta ba matsayin nafila ka azumce shi matsayin nafila sai dai in in ya dace da da da alwashi wa su muhimman nazarahu wanda ya alwashi ne na azumta kai alwashin attanin dot sai kai azumi to sai wannan yini na hudu ya faɗo ran attanin to kaga za ka yi shi matsayin azumin alwashi au man kana fi fi siyamin mutatabi'in koko wanda ya kasance cikin wani azumi wanda ake jeran tassuwa qabla zalika gabanin haka kamar kana kaffara misali kana cikin kaffara sai sallar laye ta gitta kaga ajiyewa za ka yi lalura ta sai ka ajiye in ka ajiye to kaga da baki nan na hudu sai ka dauka ka ci gaba da yi to su dai an ka yadda musu azumce nan hudu wa man afdara wanda ya ci abinci fi naharar ramadana cikin ranar ramalana nasiyan da mantuwa kamance kana mai azumi sai ka ci abinci fa alaihi alqada'u fa qadaran ko kawai ya tabbata aka yana me zai sa ya ranka tunda an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam mutane da yawa sun kawo annabi fatawa annabi na ce musu ba su rankawa su cika azumin su Allah ya cishe su wa kadhalika hakan ga man afdara fihi duk wanda ya ci abinci cikin ramalana li daruratin domin wata lalura min maralin ta rashin lafiya rashin baka da kana azumi sai malaria ta kama dole sai ka kada azumi ka ci abinci ka sha magani to shi ma ko duk dai wata rashin lafiya dai wadda ba ka iya ci gaba da azumi da ita to shi ma shi ma bayan sallah sai ka ranka wa man safara wanda ya yi tafiya safaran tafiya ta kusur fihi salati da ake gajarci sallah cikin tafiyar da ya halatta a kasaru falahu ya samu an yi fitar shi aji azumi duk tafiyar da ya halatta a kasaru to ya halatta aji azumi gare ta wa illam tanalhu daruratun ko da lalura ko ba ta samuwa tai ko da babu lalura komi in dai tahiya ta kama an yadda ma matafiyi shi azumi sai dai kamar yadda ya gudana ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ne tafiya in tana da wahala gare su to nan suka aje azumi wanda ba ta da wahala sai su da azumin su tunda hutun jaki na da kaya bisa kai ko ka aje azumi bayan sallar rankawa za ka yi a gani da yawa sahabbai sun haɗi mun yi tafiya daga cikinmu akwai masu azumi daga cikinmu akwai masu cin abinci masu cin abinci ba su aibanta masu azumi kamar yadda masu azumi ba su aibanta masu cin abinci don haka ya rage naka in ka ji kana iya yin tafiyar da azumi sai ka tai da abinka ba laifi ba ne in kuma ka ji kana son ka ajiye sai ka ajiye duk dai ba laifi ba ne to ina yake wa alaihil qadawa amma kuma ranko ya tabbatar mai wanda ya aje azumi saboda tafiya to zai ranka bayan sallah wa sawmu ahabbu ilaina amma da yin azumi yafi soyuwa zuwa gare mu ga matafiyan illa lura ba ta in babu wahala ga yin azumin wa man safara duk wanda yayi tafiya akalla mafi karanci min arba'ati burudin abinda bai kai burudi hudu ba fa dhanna yazzaci annal fidara cewa cin abinci mubahul lahu halan ne gare fa afdara ya ci abinci fala kafarata alai bara kafara gare shi wa alayil qadawa amma kuma dai bayan sallah sai ya ranka wa kullu man afdara duk wanda ya ci abinci muta'awwila yana mai tawili fala kafarata alai shin rana ta faɗi ko bata faɗi ba ci abinci shin alfijiri ya fita ko bai fito ba ci abinci to waɗannan duk babu kafara gare su amma dai sai an yi dole sai an ranka ga ra'ayinsu ga mazhaban malikiya abin da ya fi wanda ya tashi bai tabbatar da alfijir ya bullo ko bai bullo ba to bai kamata ya ci abinci ba sai ya tabbatar wanda bai tabbatar da rana ta haɗu ko bata haɗu ba to ya tsaya har ya tabbatar domin ba a bauta ma Allah da kokonto to kaga yanzu tun daga masallatai da lasfikoki kuma ga agogai ga wayoyi duk suna da lokaci babu wani gumu da ka taya kowa ya san sadda alfijiri ka bullo a garin su ko da ka dibi agogon ka ai ka gani in ya hito in bai hito ba ka sani annan an san kuma sadda rana ka faduwa da ka dibi agogon ka kuma ka sani sai dai lokutan sun barkata mana su to ina ganin sai mu tsaya nan ko yace ko ku bari mu yi wa innamal kafaratu kawai ana yin kafara ne alaman afdar akan wanda ya ci abinci muta'ammidan da gangan akan wanda ya karya azumi da gangan bi akallin da ci au shurbin ko sha au jima'in ko jima'i shi zai yin kafara ma alqada'i tare da ranko to nan ne a wurin tsayi ji gobe Allah ya kamuna insha Allah sai mu tashi bayanin kafara ya ake yin ta tsoron da ya saka mana mu duka shi ɗaya ka da azumi mace tana azumi sai haila ta zo da kaga azumin ta ya ɓaci sai ta ci gaba da cin abinci na hitowar jini ko ga baki ko ga wani wuri na jiki wannan bai ka da azumi Mm.